بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دشدة وتم بيار وتم مسلمتي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin ga watan sha biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasar ɗinmu na saba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz littafin ad-doktor al-allama abdul azim al-badawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin qiyamul laili wato abun da ya shafi tsayuwar dare satin da ya gabata mun tattauna dangane da falala da alherin da ke cikin ƙiyamun laili har ma muka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce tabbacacce wanda yake cewa wanda hadisi ne daga abi malikin al-ash'ari daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wata wato faluka ko wasu ɗakuna yura zahiruha min batiniha ana kallon waje ta ciki wa batinuha min zahiriha kuma ana kallon ciki ta waje manzo Allah ya ce a adda Allah ta'ala liman at'ama ta'ama Allah ya tattali wannan gida a cikin aljanna ga wanda ke ciyar da mutane abinci wa alanal kalama kuma yake tausasa magana ga al'umma wa aqdama siyama sannan ya dimanci yin azumin nafilfili ko kuma azumin farilla sannan annabi ya ce wa salla bil laili wan nasu niyamun yana kuma yawan sallar dare a lokacin da mutane suke bacci wannan hadisi kai tsaye kwadaitarwa ne ga abubuwan nan kusan guda uku zuwa guda hudu na farko shine it'amut ta'am ciyar da abinci kamar yadda wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yace iqra'is salama ka karanta sallama ala man arafta aw man lam ta'rif akan wanda ka sani da wanda baka sani ba wa at'imi ta'ama ka kuma ciyar da abinci ga wanda ka sani da wanda baka sani ba dan neman yardar Allah an gane magana da kyau ko tare da cewa kuma akwai ruwaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tusahib illa mu'minan kar ka yarda kai abota in ba da wa ba da mumini ba sai ce wala ya akul ta'amaka illa taqiyan kar kuma ka yadda wani ya ci abincinka in ba kana da kyautata zaton yana da tsoron mai ba tsoron Allah ba amma a can ya ce tut'imi ta'am wa taqra'u salam ala man arabta wa man lam ta'rif to sai malamai suka ce ana nufin wanda ka san shi ka san sunansa da kuma wanda baka san shi ba baka san sunansa ba amma dai musulmi ne kuma kana kyautata mar da tan yana da tsoron Allah ina fata ana fahimta to wannan shine ake magana a to mun ji bayani dangane da wannan hadisi da kuma abin da ke kunshi a cikinsa na ma'ana to sai malam ya ce wa ya ta'akkadu istihbabuhu fi ramadana Ƙiyamun laili da tsayuwar dare mustahabbancin yinsa da son yinsa yana tabbata a cikin watan ramadan yana ƙiyamun laili da tsayuwar dare mustahabbancin yinsa da son yinsa yana tabbata a cikin watan Ramadan yana karfafa a cikin watan Ramadan ma'ana ko da mutum baya kiyamun laili a sauran kwanakinsa da sauran ranakunsa da sauran watanninsa to yayi kokari idan Ramadan ya shigo yayi kokari ya dinga kiyamun laili me ya dalilin haka an abi hurairata qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة الله يحدى من شيء جنة الفردوس yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kana yuraggibu ya kasance na kwadaitar da mutane fi qiyami ramadan dangane da tsayuwa a yi ibada a cikin watan mai watan ramadan min ghairi an ya amura ko an ya amuru fihi bi azima ba tare da yana umarni an ya amura fihi bi azima ba tare da yana umarnin cewa ya zama wajibi ko kuma farilla akan mutane ba fa yaqulu annabi yakan ce man kama ramadana wanda duk ya tsayu a cikin watan ramadan ya yi na filfili ko ya karatun alkur'ani ko ya addu'o'i ko ya wasu zikirori ko ya ta istighfari ko wani abu makamancin haka man kama ramadana alƙiyamu ba ana nufin iya karatun al'abun nan iya sallah ba kawai karatun ƙur'ani yana daga cikin ƙiyamun laili sallolin suna ciki tasbihi da tahmidi da tahalili suna ciki hakanan wato zikirori da addu'o'i suna ciki to wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan annabi ya ce imanan yana cike da imani da Allah wahtisaban kuma ba don wani abu yake ba don Allah ya ba lada. Ƙauluhu imanan faɗinsa cewa yana cike da imani, kare min hazal ƙauli kafir, kafir ya fita a cikin wannan magana, da mushiriki, da zindiki, da shauransu, da munafukai duka, musamman annifaƙul itiƙadi, munafurci na aƙida. an gane wa dakhala fihi almu'min mumini na gaskiya wattaqi haka taqi mai jin tsoron Allah wal muhsin da mai kyautata ibada da mai kyautata alaƙarsa da Allah ya shiga cikin wannan magana shi kuma kafiri munafiki zindiki algungumi ya fita a cikinta mumini taqi muhsini bawan Allah ya shiga a cikinta shi kuma jama'a kun gane magana da kyau ko wa ƙauluhu kuma faɗinsa cewa wahtisaban yana mai neman lada kharaja min hadha alqawl alladhi ya'malu al'amala riya'an wanda ke aikata aiki dan riya ya fita a cikin wannan magana jama'a kuna fahimtar magana والذي يعمل العمل بقصد an yarahu nas haka kuma wanda ke yin aiki da nufin mutane su gani su yaba shi shi ma ya fita a cikin wannan magana wa dakhala fihi alladhi ya'malu bi wajhi Allah subhanahu wa ta'ala amma mai yin aiki dan Allah dan neman yardar Allah shi kuma ya shiga cikin wannan magana na fata kuna fahimta shine ma'anar wahtisaban wato yana yin aikin dan tsantsar Allah ya biya shi ba dan wata manufa ba duk wata manufa da ta tabbata masa cikin aikin alheri to ribar kafa ce amma ba ita ce makasudin yin aikinsa ba wato abin da nake nufi ko malamai suke nufi da wannan magana ba laifi ba ne a cikin wasu ayyukan alheri Allah ya baka wani alheri amma ya zama ba shi ne manufarka na aikata mai ba zama kuna fahimtar maganar da ke ko ba laifi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya maka wani alheri idan ka yi aikin alheri ko ka samu wani alheri a dalilin kana wani aikin alheri amma ya zama kai a zuciyarka ba manufarka Allah ya ba ma'ana duniya ka samu duniya da wannan aikin ba amma ita duniya tana iya zuwa domin ka'idar duniya wanda ya guje ta ihi take bi da gudu wanda kuma wanda kuma yake neman ta to gudunsa take yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko galibi za ka ga mai son duniya bai cika samunta ba shine mai zuhudu yake cewa fa qatinu ha sari'u za'ni anha walau ramal italata fit tawa'i wa tashrifuhu al manaya an hawahu wa in kana al harithu ala thawa'i fa qatinuha mai son ya zauna duniya ya tara duniya ya tattala duniya sari'u za'ani anha mai gaggawar barinta ne shi kuma mai gaggawar kaura daga cikinta ne duk wanda ya cika son duniya za ga duniya ba ta goya masa baya in kuwa har ta goya mar baya to za ka samu ta lalace mai kamar sake in ji hausawa دخل تحت قوله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين يا شيخ كركشن فدن الله دake cewa ina musu jinkiri ne ina musu shifta ne ina musu talala mai kamar sake ne amma inna kaidi matino wato matakin da zan ɗauka shiri na a kansu wato abu ne wanda ba abin karka so ka ji labari mummunan shiri ne ba shi da kyau jama'a kuna fahimta to wanda ya kiyamu ramadan ya yi tsayuwar dare da cikin ramadan imanin yana mai cike da imani ma'ana ba kafiri ba ba munafiki ba ba riye ke yi ba wahti saban yana neman lada ba don wani ya sani yana yi ba don wani ya yabe shi ba ba don riya ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce irin wannan mutumin an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunuban shi kaga sai wannan ya nuna ashe tsayuwar dare generally tana da falala amma khususan kuma a cikin watan ramadana ta fi falala jama'a kun fahimci magana da kyau ko adadu raka'ati nawa ne adadin raka'o'in da ake so kai tsayuwar dare da su saboda kar ka je ka yi wanda ba annabi Muhammadu ne ya yi stam a kai ya yarda ka yi ba idan ka kuskura ka aikata abin da ba stam ɗin manzan Allah to billahi lazi la ilaha illa huwa wannan aikin naka aikin banza sunan shi jama'a kuna fahimtar magana muna faɗa ne muna ƙara nanatawa saboda zuciyarka ta yarda cewa ba a karɓar aiki a waje daga umarnin annabi Muhammadu, ka yarda da wannan. Yardarka da wannan akwai tsantsar alheri gare ka da muke faɗa ma da gare mu da mukudin muke faɗa maka. Dukkanmu akwai alheri a ciki. Da ba kuna fahimtar magana da kyau ko? Su saboda haka, ka fahimci wannan cewa ana so ka yi aiki ne yadda annabi ya koyar da kai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira aqalluhu raka'a mafi karancin qiyamul layli shine kai raka'a daya shine wuturi da muka ce kana iya barin wuturinka ka yi shi shi kaɗai dal har ma kai waccan addu'o'i da muka ambata jama'a kun fahimci magana shi kenan in kai raka'a ɗaya dal a matsayin ƙiyamun laili ka gama shi ne mafi ƙarancinsa wa aktharuhu ihda ashara raka'a amma mafi yawancinsa kuma kar ya wuce raka'a goma sha nawa sha ɗaya lima marra min ƙauli aisha Malam Abdulazim Albadawi ya ce saboda abin da ya gabata na maganar Nana Aisha, Allah ya ƙara wa Nana Aisha aminci da yarda. Ta ce ma kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ya zidu fi Ramadana. Annabi bai kasance ba yana ƙarawa a cikin watan Ramadan. wala fi ghairihi ko a wajen ramadana ala ihda ashara raka'a akan raka'a goma sha ɗaya da haka suka ce wannan sai ya nuna in za ka yi ƙiyamun laili to ta tsaya iya raka'a nawa sha ɗaya to amma mun faɗa kan cewa wannan ƙaulin na na Aisha ne Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdaus amma wasu ruwayoyi sun nuna annabi yakan yi sha uku ko wani a makamancin haka wasu kuma suka ce in an haɗa da wasu takaitattun na filfili da annabi yake yin su immediately daga an idar da sallar isha raka'a biyu to sannan aka haɗa da waɗannan sha abin nan sha ɗaya sinu suke zama sha nawa sha uku mun da yi ganganu da yawa a baya dangane da wannan mas'ala amma dai magana magana ni da na fi gamsuwa da ita ba na kuma ce kai he ka ɗauki tawa ba domin ɗaya ce daga cikin maganganun malamai ni da ita na gamsu in ka ji ka gamsu da saɓaninta babu laifi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ba za mu ci kuyi ku a cikin da'ira guda ɗaya bayan ga akawal na malamai masu yawa ba in kai haka ba kai wa ilimi adalci ba adalcin ilimi ko da kai ka gamsu da wata fatawa to ka ba wa mutane dama su nemi su ma fatawar da suka ji sun gamsu da ita matukar ba za a samu wata illa ko wata bid'a ta shigo ciki ba amma mutum ya zo ya ce wa mutane dole sai abin da shi ya gamsu da shi za su yi wannan ba daidai bane a ka'idar ilimi jama'a kuna fahimta ta da kyau ni abin da na fi gamsuwa da shi shine raka'a goma sha ɗaya a ramadana ko ba a ramadan ba amma akwai malaman da suke gani in har za ka tsaya a raka'a goma sha ɗaya to kar ka taƙaita karatu ka tsawaita karatu saboda yadda riwayar ta zo cewa annabi ya kasance yana yin raka'o'i guda nawa hudu fala tas'al an hinna wa hinna kar ka tambaya dangane da tsayinsu da kuma menene da kuma kyawun karatu a cikinsu da tsayin karatu kaga sai ya nuna in har raka'a sha ɗaya ne a tsawaita karatu a kuma kyautata ruku'u da sujuda da tsayuwa da nutsuwa thumma yusalli arba'an fala tas'al an hinna wa hinna sannan ya sake yin raka'a hudu karka tambaya dangane da tsayinsu da kyawun karatunsu idan ka hada ya zama nawa takwas sun mai salli talatan sannan sai kuma ya yi guda nawa guda uku na hada ya zama sha ɗaya ko to annabi idan sha ɗayan zai tsaya to yakan tsawaita karatu yakan tsawaita menene wannan shine abin da wasu malamai suka ce kaga kenan sai wannan ya nuna idan misali kana so ka tsawaita karatu musamman hafizai kuma kai kaɗai ne ba ja kake yi ba to sai ka yi raka'a sha ɗaya kuma ka tsawaita karatu amma idan za ka ja mutane ne to sai ka yi raka'a sha uku kuma ka gajarta menene karatu amma in ka gajarta karatu a raka'a sha ɗaya wasu malamai suna ganin baka ba wa raka'a sha ɗayan hakikanin haƙƙinta ba wallahu ta'ala a'lamu مشروعية الجماعة في قيام رمضان شرعا تور أي سيوى الدري جمعي كوا يفتو أحد أمسلاتي أي ونن قيام رمضان سيوى الدري رمضان شن يا هلتا سنة نيكو با سنة با kun san akwai wanda suke danganta kansu da cewa su ahalin sunna ne amma ba sa yi ko babu akwai su su ba su yadda da a tsayi tsayin dare a zo a haɗu a masallaci ba ba su yadda da tahajjud ba su ba sa tahajjud kuma ahalus sunna ne kuma abin mamaki yanzu nan za mu ji hadisi a muwaɗa tunda sun ce malikawa ne ko ko ba malikawa ba ne yanzu nan za mu ji hadisi a muwaɗa ta imamu maliku wanda ya nuna sayyidina umar ya sabunta wannan sallah ta tahajjud da qiyamul laili a cikin ramadana kuma yace madalla da wannan sabuntawa da yayi duk da cewa akwai wata tirka-tirka a cikin hadisin amma gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana na- na abin da muka karanta da abin da malamanmu suka karantar da mu za mu warware wannan tirka-tirka insha Allahu ta'ala amma kafin nan shin menene shar'antuwar iyamu ramadan akwai littafi da muhammad nasiruddin albani ya rubuta shi ɗazu na yi ta duba shi zan taho da shi a labirari na ban samu littafin ba na ga na jefa shi wani lungu can yayi nisa sunan littafin ƙiyamun ramadan fadluhu wa kaifiyatu ada'ishi wa mashru'iyyatil jama'ati fihi ƙiyamun ramadan fadluhu wa kaifiyatu ada'ihi wa mashru'iyyatil jama'ati fihi wato tsayuwa a yi sallah a jam'i tare da jama'a a cikin watan ramadan na farko fadluhu me ya falalar yin haka ya kawo hadisai da suke magana akan falalar yin haka wa kaifiyatu ada'ihi yaya ake yin qiyamu ramadan din a cikin ramadan din ya ake yin sallolin ya kawo yadda ake ya kawo hadisai ya kawo maganganun malamai wa mashru'iyyatil jama'ati fihi shin shari'a ta yadda duk mu fito daga gidajenmu mu haɗu a masallaci a ramadana mu yi sallah tare gaba ɗaya ya kawo dalilai da suke nuna haka ya tabbata a sunnar annabi muhammad sunan littafin kenan yana nan bai wuce litt- kamar littafin abin nan ba kamar wanda littafi zan kwatanta muku ne kamar littafin usulul salasa yadda kaga littafin girman usulul salasa haka littafin yake amma fawa'id ɗin da ke cikinsa Allah ne kaɗai ya san adadinsu qiyamu ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi wa mashru'iyyati aljama'ati fihi ka je ka nemi wannan littafin ko yau ka je ka labirari ko gobe insha Allah ta'ala zaka same shi in dai akan matsala ne dangane da yin sallah ta nafila a jam'i a cikin ramadan wannan littafin ya wadatar da kai baka da bukatar kari insha Allah ta'ala عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليل الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان daga nana Aisha Allah ya haɗa bana nana Aisha a jannatul Firdaus ta ce lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salla za ta lailatin yayi salla a wani dare fil masjidi a cikin menene masallaci fa salla bi salatihi nasu annabi ya fito gidansa ya shigo ina masallaci yana sallan nafila a cikin ramadan da mutane suka je muryar annabi muhammadu yana nafila duk sai kowa ya alwala ya fito jama'a kuna fahimtar magana kowa ya zo ya zo na da manzan allah a to kai annabi ya zo ya tsaya na sallah kai ka tsaya taka a gida ga wanda in dai ka zo na da bayansa an karɓi taka jama'a haka ne ko ba haka ba kai da zaka je kai baka da garanti amma shi in ka zona da bayansa magana ta kare da haka sahabbai da ke sun san falalar annabi muhammadu kowa annabi bai ce a fito ba amma duk suka yi alwala kowa ya zo ya zona da manzon Allah thumma salla min al-layli min al-qabilati washe gari annabi sai ya sake fitowa sallah baka tsoron nasu ai sai mutane suka cika masallaci saboda jiya an bada labari ya wani jiya ka fito ina masallaci me aka yi a masallaci ai jiya annabi ya fito yana nafila mu da muke ko sai muka jiyo murya sai duk muka yi alwala muka fito a to ka bari ni ko ai sammako zan yi insha Allah sai masallaci ya cika dam baka tsoron nasu mutane suka yi yawa suka cika masallaci thumma jitama'u min al-layl thalithati a dare na uku suka cika masallaci awin rabi'ati ko kuma a dare na hudu wannan ita ake kira shakkar rawi ko shakkun rawi marwaici yayi shakka a dare na uku ne ko a dare na hudu shin ire-iren waɗannan illoli a hadisi suna cutar da hadisi illa ce ghairu qadiha shin abin ya faru ko bai faru ba ya faru sanin cewa a dare na kaza ne ko a dare na kaza ne ba zai cutar da magana ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku ba zai cutar da magana kawai buƙatar wannan maganar an yi haka eh an yi haka a wanne dare ko a wanne dare ne ya faru wannan ba matsala ba ce da za ta cutar da ingantuwar magana cewa an yi haka a zunna annakum ganaitum jiddan jiddan jiddan jiddan na fata an fahimta falam yakhruj ilaihim rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kiye fito aka cika masallaci dam a dare na uku ko na hudu annabi sai ya ki fitowa falamma asbaha qala da gari ya waye bayan an yi sallar asuba sai annabi ya miƙe yau mutane nasiha yace qad ra'aytu alladhi sana'atu naga abin da ya faru da ku naga abin da kuka yi kun yi kokarin kun fito a dare na farko a dare na biyu kun yi kokari kun fito mun yi sallah a dare na uku kun yi kokari a dare na hudu naga kun cika masallaci na ki fitowa walam yamna'ani min al-khuruji ilaykum ba wani abu ne ya hana ni in fito na ja ku sallah ba illa anni khashitu an tufrada alaikum face abin da nake tsorace muku shine kar a farlanta muku ita kun gane magana da ke ko idan Allah ya ga abin ya muku daɗi kuna so kuna bukata kuna sha'awa kun dage ana cikin haka sai mala'ika ya zai ce to ta zama wajibi a wata ruwaya annabi ya ce kuma na san ba za ku iya jurewa ba domin ba ka ga biyar ɗin ma yanzu ya ake karewa da su ba jama guda biyar ɗin ma a yi asubar a yi azahar wani heye biyu ba zai yi uku ba wani ya yi uku ya ƙi yin biyu ko ba haka ba ne to balantana a zo a ƙara da raka a goma sha uku a cikin dare ka zo kana ta da wani yana cewa barin huta ka ji shedan wai bacci mutum yake yi ba ya fi awa biyar yana tikar bacci amma ka ta ya ce barin ƙara hutawa to wani hutu kuma ya rage bayan ka yi awa biyar kana bacci in ba shaidan ba jama'a to annabi ya ce na san zai wahala ku iya jurewa to tausayinku kar a farlanta muku ta zama wajibi kuma ku sha wahala kuma ba za ku iya ba in kuma ta zama wajibi ba ku yi ba duka za ku ci a gurin Allah ba ruwan Allah daka ta zai yi billahi allazi la ilaha illa huwa yasa sai na ce ba zan fito ba an gane magana da kyau ko wannan sai ya nuna ashe annabi muhammadu yana tausayin al'ummar shi shine mai alfazazi yake cewa wabil abi ahana fabil abi ahana wabil ummi arhamu annabi ya fi ubanka ƙaunarka annabi ya fi uwarka sonka kai Allah ka haɗa mu da manzan Allah a jannatul firdausi ka ji fa fa bil abi ahana wa bil ummi arham annabi ya fi babanka tausayinka ya fi ma dan Allah ka duba yadda uwa take tausayin ɗa mala to in kana so ka gane limit na ƙaunar da annabi Muhammadu ke yi maka to ka kalli yadda uwarka take ƙaunarka to ka kwatanta ninkin ba ninkin abin da uwarka take nuna ma na ƙauna shi annabi yake nuna maka akwai wannan ka masa don Allah a cikin masoyanka babu to yanzu wannan ne wai za a ci mutuncin jama'a saboda kawai mun zamanto shugabannin marasa hankali mu yi shiru da bakin mutumin da ya fi iyayenmu ƙaunarmu ya fi uwarmu da ubanmu ƙaunarmu kuma sannan wani zoge ya zo ya taba shi a rabu da shi inda ba lalacewa irin ta al'umma ba ban gane ko kun fahimce ni ba to wannan sai nuna ashe manzon Allah yana tausayin mutane yana tausayin sahabbansa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harithun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim da haka yace na ji tsoron ba za ku iya ba kuma kar a wajabta shi yasa nake fitowa jama'a kuna ganewa wa zalika fi ramadan marawaici yace wannan magana ko wannan abu ya faru ne a cikin watan ramadana to shikenan sai kowa ya ci gaba da sallarsa a gida annabi ya daina fitowa kowa sai ya haƙura haka aka ci gaba da tafiya a zamanin annabi muhammadu annabi ya daina fitowa ana wannan sallah da shi to abin da nake so mu fahimta yanzu fitowar annabi masallaci a yi sallar a masallaci me yake nuna mana sunnancin fitowa a yi sallar a ina a masallaci mecece illar da ta sa annabi ya daina fitowa ana yi a masallaci a jam'i tsoron kada a menene a farlanta to bari ku ji abin da zai biyo baya yanzu ta inda za ku gane idan mutum ba ilimin sunnar manzan Allah ya karanta ba zai taba gane ina sunna ta dosa ba wallahi yanzu za ku ji hadisin shine hadisin da nake ishara da zuwa gare shi وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهد فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم أزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله أنزي ده هذا حديث وعن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنكر أودك عبد الرحمن عن عبد القاري أنه قال شيء عبد الرحمن عن عبد القاري يتي خرجت مع عمر بن الخطاب نافت تارد عمر بن خطاب ليلة أو ندري في رمضان أتكم وتر رمضان إلى المسجد يتي متكم صلاة من زن الله هكا أكي كاجي مدينة كاجي كأمرة kana zaune a masauki sai ka tada bakocin ka kai mu tafi masallaci karfe ɗaya karfe biyu jama'a sun ɗanyi sauki dan idan ka je za ka ga wurin yadda ka san da rana karfe sha biyu haka ake harkoki haske ne malam fayau a gurin allura ka in ta faɗi za ka iya sa hannu ka ɗauka ba su da talauci ba 'yan najeriya ba ne jama'a an gane magana da kyau ko eh ba 'yan najeriya ba ne ba mambila ne ba kamfanin mambila ne na tona wuta suke da shi ba ko na kafa wuta suke da shi ba wannan ka'abar da kake gani megawatt kusan dubu hudu ne a wannan gurin iyaka abar kawai ya fi dubu hudu mako dubu biyar da wani abu kaji ko shi kadai ya fi karfin wutar najeriya iyaka aba kawai wutar da take wannan gurin ta fi wutar ta najeriya banda sauran cikin gari fanka ne malam ac ne malam kuma wallahi wani abun da zai baka mamaki babu nau'in gurin da babu akwai gurin da in sanyi kake so ba wai kai dan turawa ba masu dusar kankara wallahi in ka je gurin sai ka nemi ka gudu saboda tsabar kankara abin nan sanyi a gurin wasu AC ne masu karfin bala'i yanzu na hesu daskarar da kai malam tsabar sanyi malam Allah akwai kuma gurin moderate babu tsananin sanyi babu tsananin kuma zafi moderate daidai wa daida akwai kuma gurin da ba esin ma kwata-kwata in zafin kake so akwai inda zaka je ka zauna iya fanka ne take kada ba su ɗaya sun kwata kwata irin mu yan Najeriya na ma ba mu samu ba balanta na mu sa ran dole he mun samu na fata an fahimta an gane magana da kyau ko gurin haka suka karkasa shi ko ina kuma duk cikin masallaci ne kana so kai sahu sai ka zaɓi wanne za ka iya jurewa kana so ka gaji da ibada za ka yi bacci sai ka zaɓi ina za ka je ka kwanta duk akwai guraren daban-daban akwai inda za ka je ka ji tsantsar sanyi akwai inda za ka je ka ji madaidaici akwai inda babu ma sanyi iya fankoki ne kawai suke kaɗawa kai har inda za a fesa ma ruwa akwai fanka wanda ita tana fada iska kuma tana fesa ruwa musamman a waje inda akwai zafin rana in zafin rana ya zafin rana fankokin ruwa suke fesawa kawai mai sanyi hawa malam garin daɗi na nesa wallahi tallahi malam Allah ya kai mu Eh, Allah ya kai mu gaba daya an gane magana da kyau ko to haka ake yi sai ka fita ka ce jama'a wani zo mu tafi masallaci sai ku tafi masallaci kawai aje a yi ta ibada kar ka je ka yi ta kwanciya a masauki a'a fita za ka yi kwana sha hudu ka zo yi sati biyu mai tsayi shi ne sati uku ka yi sallah ka yi dawafi ka karanta qur'ani in ka gaji kwanta a masa in sati za ka yi a masallacin ba abin da zai same ka sati guda ba ka da matsala sai dai ka fito ka kama ruwa ka sake komawa abinci ne duk lokaci akwai wanda suke dan raba sabi za ka samu dan abin da za ka taba in kuma ma kana da kuɗi kana da aloda kake ina fata an fahimta sai ka fito ga abin nan guraren cin abinci nan a gefen ka'aba ka shiga ka ci abinci da kake so ka sake koma masa he kai sati wallahi in ka ga dama ka dawo masauki ba in ka ga dama ba abin da zai same ka akwai gurin wanka ga yar jakar ka dama akwai dan kala biyu a ciki kana rataye da ita ka shiga ban daki kai wanka ka canja da dan abu na ɗinka ka fito ka ƙara faɗawa masallaci haka ake yi in je ka samu dama kar kai wasa duk Allah ya kai mu gaba ɗaya da ni da ku gaba ɗaya to shine yake cewa wata rana mun fito tare da Umar yace mu tafi masallacin manzon Allah yace fa idan nasu auza'un sai muka je muka samu mutane a rarrabe a rarrabe mutafarriquna sun karkasu yusalli ar-rajulu li nafsihi wani ka samu yana sallah shi kadai yana yi yana ta sallamewa yayi ya sallame yayi sallame ba haka annabi ya bar su akai ba sanda ya ce ba za a yi ta jam'i ba saboda kar a me kar a wajabta to yanzu annabin yana raye ya rasu to bari ka ji fiqhun Umar ka gane Umar malami ne a cikin malaman sunnar manzon Allah wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahaq wani kuma zaka ga yana sallah wasu mutum goma ko ƙasa da goma sun zo suna bin sa wancan shi kadai yana yi wancan shi su bakwai wancan su takwas tunda annabi bai ce a haɗu ba jama'a na fata kuna fahimtar magana faƙala umar umar da ya ga mutane sun karkasu a masallaci wannan shi kaɗai wancan su uku wancan su goma wannan su tara sai ya ce inni ara abinda nake gani ya kai abdurrahman ibn abdul qari law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin me zai hana kan mu haɗa waɗannan bayan Allah akan limami kwaya ɗaya ja su sallan nan ne kan ya za mu bar mutane wannan yana sallah hi kaɗai wannan yana yi da mutum bakwai wannan yana yi da mutum tara lakana amsalu ina ga da haka zai fi dacewa maimakon a basu su kaɗai suna sallah thumma azama marawaice ce sai umar ya ɗauki azamar haka mitin ne tattauna da sauran sahabbai an gane magana da kyau ko ya za a yi kaza wane e ya kake ganin zami thumma azama umar ya sa azama ya ɗauki niyya ya ɗaura ɗamara wajen ganin cewa ya aiwatar da wannan aiki fa jama'ahum ala ubayyi bin ka'abin daga ƙarshe dai tattaunawa shawarwari daga ƙarshe dai aka yi ittifaƙin cewa ubayyi dan ka'abu ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad kuma wanda annabi ya rekomendin ɗinsa akan cewa cikakken hafizin alƙur'ani ne aka yi ittifaki cewa ya zama limami jama'a su dinga binsa sallah a cikin wannan wata na ramadan jama'a kuna fahimtar magana da ke ko thumma kharajtu ma'ahu laylatun ko laylatan ukhra yace sa'an nan sai na sake fitowa wata rana tare da Umar bayan an gama wannan abu ya dora su akan Ubayy dan Ka'ab ya ce sai muka sake fitowa wata rana wannan su yi sallo na bi salati ihim sai muka samu mutane kaf sun yarda su zo su bi ubayyu dan ka'abu sallah ya ja su sallah gaba daya kowa yana bayan ubayyu dan ka'abu qala umar budar bakin kowar da ya ga wannan abin burgewa abin sha'awa abin yamar daɗi sai ce ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a to shine inda na ce muku akwai wata turka turka in mun zo za mu warware ta wasu daga cikinsu wanda ba sa yin wannan sallar he suka ce kalmar umar cewa ni'matul bid'atu hadhihi sai wannan ya nuna ashe hada su da umar yayi ba menene ba ba sunna bane bid'a ne dan haka su ba za su yi ba to waye ga muku haka ake karanta hadisi waye fassara muku ma'anar su waye malaman ku akan haka wata fitina ta biyu kuma sai wasu suka ce a yo ashe idan haka ne da kuke cewa kullu bid'atin balala duk bid'a bata sunanta yo ashe ma akwai bid'a mai kyawu kenan tun daga Umar yayi bid'a kuma ya ce madalla da wannan bid'ar abinda annabi bai bari sahabbai suna yi ba ya zo ya sa su sun yi kuma ya ce madalla da wannan bid'a da ba kun bayyanci maganar da ke ko kowa ya sha ba kansa ruwa za mu ba da amsa yanzu yanzu nan insha Allah an gane maganar ai daɗin ka yi karatu a gurin malaman sunnar manzan Allah kenan sai malaman ka malaman sunna ne kuma sun sha sunna sun ƙoshi to ka gode wa Allah kai karatu a gurin su wallahi ba za ka taɓa ba insha Allah duk wata hayaniya da za ta zo haka za ta tafi da barka ba abin da zai same ka azunna annakum fahimtum jiddan abinda malamai suka ce dangane da wannan kalma ta Umar na farko dai mu kalli kamar yadda na faɗa ɗazu mu kalli shin annabi ya fito a cikin dare ya yi wannan sallar e ya fito sahabbai sun bi shi sallah sun bi shi annabi ya goyi bayan binsa da suka yi ko kuma ya ce kar su ƙara bi ya goyi baya bai cika su ƙara yi ba ya faɗi dalilin da ya sa ya daina fitowa ya faɗa cewa ya binsa da suka yi bid'a ne ko kuma tsoron kar a farlanta musu tsoron kar a farlanta musu to kenan annabi tun kafin ya kwanta ya rasu ya sunnanta wa sahabbai haɗuwa a yi wannan sallah a cikin masallaci kun gane magana da kyau ko ya fita madalla sai mu dawo matsala ta biyu shin waye ne idan yana raye akan iya wajabta abu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin khalifancin umar annabi yana raye baya nan da za su dawo su ci gaba da yin ta a cikin jama'a da jam'i da liman za a farlanta musu ba za a farlanta musu ba saboda mai farlantawar baya duniya wannan abin umar ya kalla tun da dama an ki a ci gaba da yin ta a jam'i ne saboda tsoron farlantawa to mai farlantawar baya nan sai umar ya ce to a dawo a cika batun da haka ya nuna mana kafin ya kwanta ya rasu an gane wannan to sai mu dawo kan abu na uku sai mu dawo kan kalmar nan da cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a bid'a tana da ma'ana guda biyu a larabci tana da ma'ana na istilahi tana da ma'ana na lugha ma'anarta na istilahi shine yin abin da ko kawo abin da ba shi da asali a ƙur'ani ba shi da asali a sunna annabi bai yi ba bai ce a yi ba babu wani tushe ko makama dangane da wannan aikin sai ka zo ka ce mutane su yi wannan shine menene shin wannan ibadar ba ta da asali? annabi ya taɓa yin ta da sahabbai ta ina ta zama bid'a ta zama bid'a jama'a kuna fahimtar magana ma'anar bid'a kuma na luga shine canja wani abu ko kawo wani abu sabo wanda babu shi ko kuma a'a akwai shi amma an bar shi kana so ka sabunta shi yasa da manzo Allah ya zo yana bawa kafirai amsa sai yana ce musu qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wala adri ma yuf'alu bi wala bikum ka ce musu ma kuntu bid'an minar rusuli ni ba farau bane a cikin wa manzanni ba daga kaina aka fara mai ba manzanci ba sai wannan ya nuna kalmar bid'an a nan gurin ana nufin abin da babu shi aka kawo shi to shi umar abin da yake nufi a nan madalla da wannan canji da na kawo da ba a yi saboda ga illar da ta sa ba a yi yanzu kuma illar ta gushe domin a ƙa'ida idan aka ce akwai wani illa da ta hana yin wani abu to ranar da illar ta kauce za a dawo a ci gaba da yi ko ba za a dawo ba bari ba ku misali nan kurkusa illar corona Allah ka ƙara yi mana nesa da corona da ta zo sai ta hana me haɗa sahu ko ta hana me zuwa menene masallaci ta hana ta hana ta hana ta hana kuma muka ce idan aka yi sallah a hakan saboda illa ce ta faɗo Allah ya karɓi sallah ko bai karɓa ba ya karɓa saboda larura ce sai kuma illar ta kauce sai aka me aka dawo aka ci gaba da yadda ake yi to don haka ƙara ɗora wannan maganan kan wannan maganar illa ce ta sa annabi ya hana a ci gaba da wannan sallah a cikin menene jam'i me illar shi ne tsoron kar abi wajabta sai wannan illar ta kau sai umar ya ce a dawo a ci gaba menene bambanci ba wani bambanci don haka ka ɗauke ka rike wannan fomular ka rike wannan ka'idar duk abin da dama akwai shi a asalin musulunci sai wani illa ta zo ta sa aka daina shi to ranar da illar ta kau za a zo a ci gaba da yin wannan abu shi ne malamai suke ce masa alhukumu ya duru ma'al illati wujudan wa adama alhukumu ya duru ma'al illati wujudan wa adama hukunci yana tafiya tare da illa wajen samuwarta da kuma rashinta in illa ta zo tana iya hana abin da da akwai shi ranar da ta kau kuma ana dawo da abin a ci gaba kamar da na san dai in dai ba ibnu da ƙiƙin li'idi ne kai ba wancan fa babban malami ne ina so ku gane muna dan ba da misali ne wani lokaci na raha an gane magana da kyau ko na tabbata ka fahimci me wannan magana take nufi saboda haka illa ce ta sa annabi ya ce a daina ya gena fitowa yana yi tare da sahabbai yanzu illar ta kau tun da ya rasu umar da ya tashi sai dawo da abin saboda menene saboda dama illa ce ta hana aiwatar da shi ba wai bid'a bane da haka sai umar ya ce madalla da wannan canji abin da na kawo shi na sabunta shi da an fara shi wata illa ta hana a ci gaba yanzu illar ta kau ni na dawo na sabunta shi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko so don haka kai ba malike ka ji da kyau ka je ka ɗauki at-tamhid libafil muwatta min al-ma'ani wal asani na ibnu abdul barri an-numari yayi sharhin wannan muwatta kuma ka je ka ji me ya faɗa akan wannan kalma za ka sha bayani at-tamhid لما في الموطا من المعاني والأسانيد كجد التابن da kyau. shimfiɗi da bayani dalla-dalla dangane da abin da ya zo a cikin muwaɗa na daga ma'anoni da fassara hadisai da kuma isnadin muwaɗa shin kai da kake cewa kai ba malike ne shin ka ji wannan maganar ko ka san wannan hadisin cewa Umar ya zo ya sabunta wa mutane yin sallah ta nafila a cikin Ramadana kuma ya yaba aikin da ya yi da kanshi baka san an yi haka ba saboda bincikenka bai kai ba kawai mu ɗan karin guma amma ma'anar abin da ke cikinta da kuma bincike a cikin abin da yake tattare da ita ba naka ba ne to wannan matsala ce shi yasa za ka ga mutane da yawa suna jingina kansu zuwa ga al'amari amma wa hadal amru minhum bari abun yayi baran-baran da su su ba masu ba sani ba bismillah azunnu annakum fahimtum jiddan jiddan so dan haka ibnu abdul barri ya zo ya yi bayani dangane da wannan kalma na cewa ba bid'a ce kamar yadda wasu suke fassara ta ko suke ɗaukar ta ba cewa Umar ya kawo bid'a kuma ba ta ba da ma'anar bid'a mai kyau kamar yadda wasu suke ɗauka cewa to in dai haka ne kenan ashe daga cikin bid'o'i akwai wata bid'a mai kyau a'a kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin fin nari na rantsi da Allah in dai abu ya cika ka'ida na zama bid'a to babu ranar da zai zama sunna ka rike wannan fomular da kyau yasa shi wannan bai cika ka'ida na zama mai ba bid'a ba dan annabi yayi kafin ya rasu kuma ya faɗi illar da ta sa ya dena da haka da illar ta kau aka dawo aka ci gaba da yi aka mata ka fahimta wallahi sai dai kuma son zuciya kake so ka shigo da shi amma in dai ilimin kake magana na tsakani da Allah to ka dai ji yadda wannan magana take jama'a kun gane magana da kyau ko da haka umar ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan canji da wannan tsari da na kawo wanda dama akwai shi wani dalili ya sa aka daina shi yanzu dalilin ya kau ni kuma na dawo da shi shi kenan kawai dama akwai shi wani dalili ya sa aka daina yanzu dalilin ya kau yanzu na dawo da shi ba shi kenan ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ni'matul bid'atu hadhihi yace wallati tanamuna anha wacce kuke yin bacci kuke barinta wato maimakon yinta a ƙarshen dare sai ku yi baccinku ba za ku yi ta ma'ana ku yi ba za ku yi ta a ƙarshen dare ba sai ku yi ta a farkon dare afdalu min allati yaqumuna ko taqumuna ta fi falala dangane da wacce kuke yin ta a farkon dare sai ce yuridu akhiral layl yana nufin yin sallar a ƙarshen dare ya fi a kan yin ta'ami a farko sai ce wa karan nasu ya komo na awwalahu asali da mutane suna yin tsayuwar daren su ne a farkon dare da umar ya zo sai ce a a dinga yin ta a ƙarshen dare jama'a kun fahimci magana da kyau ko da umar ya zo sai ce a dinga yin ta a menene a ƙarshen dare jama'a kuna ganewa saboda haka dai jama'a wannan ruwaya ingantacciya ce tana nan a cikin muwadda kuma ta tabbata daga daga Umar dan Khattab kuma malamai da yawa da suka zo bayani da sharhi akan ta sun yi recommending ko ba iya Imam Maliku ne ya rawaito wannan ruwayar ba kaje littattafan sunna da yawa sun rawaito ta cewa Umar Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna yayi waɗannan abubuwa kuma yayi wannan aiki istihbabu salatul rajuli bi ahlihi fi ghairi ramadan to in kuma ba a ramadan bane to mustahabbi ne kuma ka dinga ta da iyalanka kuna yin sallar dare a cikin gidanka in ba a me ba a ramadan ba amma in a ramadan ne da kai da su duk ku fito amma ba a ramadan ba to shikenan to a ramadan din ma in larura ta faru sai a koma gida a yi sallah a nan ne muka ce ai idan Allah ya jarrabe ka baka iya karatu ba ko matarka ta iya to sai dai ka zama fasinja billahi la ilaha illa huwa dan ka san Ramadan din ya to abin nan Ramadan din corona nan ya tona mutane da yawa asiri Malam Yusuf eh mutum ya ya auro aran miya shi kuma ba aran ma ba to Allah ya rufe asiri din salloli a Ramadana a masallaci ake yi ita tana gida tana ta bugawa subhanallah an gane magana da kyau ko to subhanallah amma kun nuna min lokaci ni ne kawai na ki tsayawa yi kawai kashe malam aminu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah